da ashirin kamar da aka saba muna asuwa a irin wannan rana a wani masallaci don karatu da littafin tabbatar maudu ya haka ne maudu wanda littafi ne mai matuƙar muhimmanci da da cikin mallaka wanda kan babban malami ko kuma kai da ke kuɗiya na madaukakin sarki ya yi masa rahama wannan kuma shi ne darasin mu na goma sha bakwai muna cikin babban baji baji da shida ne tattauna a kan fil'afiƙaƙi wa asana game da aƙiƙa da kuma hukunce hukuncen da kalmar aƙiƙa an za ta koma wajen dabbar da ake yankawa kama dai bayanai da suka gabata sun ji cewa ita wannan kalmar tana iya komawa wajen waɗansu al'amura to za mu tashi a fasali da shida hal yukurau tasmiyatuha aqiqa ana za mu tashi a nawa shafi da saba'in da ɗaya madaidai tohoto bashi da shida wasu ba a sa taken bana to mutum zai iya duba hal yukurau tasmiyatuha aqiqa بسم الله الرحمن الرحيم ملك الفصل السادس فصلي لشدة yana nufin fasali na gida wancan babban bashi da ya tattauna matsalolin hakika wanda bashin yana da fasali fasali har guda ashirin da biyu wannan bashi ya zo ne ne an tukura kuka siye tu a afirka shin an karanta kiran da afirka shin an kyamaci a kira dabbar da za a yanka wa yaro da suna afirka ya ce wannan da wata dabba ce ce dabbar hakika ce ko na siyo ta ko nake kula da ita ko nake turkar ta ko kuma zan yanka ta ko kuma aka yanka ta ko kuma mahauce ce dabbar hakika ce na gyara a gidan wani to shin wannan ke kiranta da wannan suna cewa dabbar hakika in ma daga wanda ya saya ko daga wanda ya gani ko daga wanda ya yanke a kanta shin makaruhi ne an kyamace yin haka saboda waɗansu ababe da ke ƙarƙashin ita kalma ko ku a'a an saki abin wanda ka ɗauka ya yi in ka kira ta dafika ya yi in ka kira ta ɗaya sunan da siga ko wani sunan ya yi to sai ya gudu shi a siga ta kan baya da bayani ke fito mana da hansa malam ce ko ko da fafi an yi sabani a wannan matsala akwai malaman da suke da idan ka ce wa dabbar suna afika ka yi kuskure ka saba kana da bukatuwar ka gane cewa ka yi kuskure akwai kuma wanda suka ce babu komai kowanne suna da dalilin kama a ƙarshe malamai sun ba mu mafita malam ce fakure fakure had fakare had zalika ta'ifatu akwai jama'a wani bangare na malamai da suka kyamata haka wasatu daga cikin waɗanda suka kyamata haka za mu wasu daga cikin su nan gaba daga cikin waɗanda suka kyamaci haka ko waɗanda suka kyamaci haka sun kafa hujja da nan da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kare hadisi sunna nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kyamaci suna an ce wani afika ce kar ku ce afika fala yabbaki an yutlaqa ala hadhihi sabihati al-ismu alladhi karihahu dan haka bai dace ba bai kamata ba a kira dabbar da za a yanka wa yaro da sunan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kyamata tunda dai yana kyama kuma ga wasu sunayen na daban to sai mu kauce ma sunan da yake kyama zuwa ga sunan da baya kyama muna rayuwa ne domin mu bauta wa Allah ka so mai girma na bautar Allah da muke shi ne biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in tu'ibuhu ta'tadu kuke wa manzon sallallahu alaihi wa sallam Allah a sai ku zama shirye wa ma atakum ar-rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu in yazo da abin ga shari'a ne to sai mu riki ba ma da tasgaro a wannan riƙewa domin haɗuwar bawa da Allah madaukakin sarki yana riƙe da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudu shi to shi ke cin nasarar bawa wa ma na hakuma anhu fantahu to sai suke cewa to tunda yana kyamar suna to sai mu bacci zuwa ga sunan da baya kyama fatu har suka ce fal wajibu abin da yake wajibi bi wajiri hadal hadith da zahirin wancan hadisi zai zo mana da shi wanda yake nuni ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kyama ko mu ce mun muto bayanai akan inna Allah la yuhibbu al-uquq ne bai tana ku ce aqida bayan Allah baya son uquq bayanai sun gabata a kai ya mun da kyamar shi ga kalmar to tun da haka ne sai mu yi ruku da zahirin abin da hadisin ya karantar da mu menene ruku da zahirin wannan hadisi ma ake waccan kalma da yake kyama shine ayyukala nasika wala yuqalu laha aqiqa sai ba ta ce mata nasika madadin aqiqa wannan dabbar ne ce ce shi da ce dabbar nasika an musanya da waccan kalma ta aqiqa to sai dai kaga a kasar Hausa kamar ina ta ba a fassaro da sikar ba sai ka Hausa ta aqiqa dabba wuce da wannan dabbar ne zai maka dabbar aƙiƙa ne da za ka shirke shi da ce kai ba hauce ne wanda kalmar aƙiƙa za kuma a lokacin sai dai koma kimfantawa sai ce dabbar da ake yanka wa yaro ranar suna ranar bakwai to ka kai ya koma siffanta dabbar yanzu ba suna ba ne za mu ce na kuma kamar aƙiƙan kawai ya zama wani suna ne a cikin yaren ko a cikin yare na Hausa a cikin Hausa wa kana qa'ifatul kufra wasu kuma daga cikin malamai ce suka ce da yi kura guda nika suka ce wa ba a karhanta ka ce mata afirka ba wannan dabbar mai ce ce dabbar afirka ce suka ce ba kai maka ruhi ba yayi ana kiranta ne kuma wannan ba yana nuni suna martani ko kafa kusa ko kiyayya ko cin mutunci ga waɗancan da suka ce makaruhi ne kiran dabbar suna da afirka ba suka ce ba a karanta haka ba wara auke ba hata ku har ma suna ganin halal ne in ka kira ta da wancan suna na Afirka da waɗancan suke gama kurushi ne babu matsala in kuma ka ce a to kai dai bari ka kira ta da nasika da waɗancan malamai suka fi sha'awar a kira ta da shi don a kauce wa kyamatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa kalmar to duka dai babu dai halal ne wa tajju bi hadisi samura sun kafa hujja da hadisin samura mun wuto shi a baya al-imam Abu Dawud ya bi da shi kuma hadisi ne ingantacce ko akalla hadisi ne hasan annabi ya ce al-gulam murta anun bi aqiqati shi yaro shi jinjiri abun haihuwa da Allah ya azarta musulmi da shi to jinginan ne ne ga hakikar haka ne ka jinginar da kaya ba ka ba ƙara cin gajiyar kayan kira da ka kai kudin ka karbo da ziyarar da aka yi ba kamar kafin ginar da shi ne da za a iya dawo karkashin ikonka ya za a iya dawo inda za ka ci gajiyar shi shi da sai ka yanka mace dabbar suna. Wani hadisin Salman ma da yana kafa hujja yana ya kawo nan hadisi ne ba dan bayanin hukuncin hakika ba sai dan bayanin halaccin amfani da kalmar. annabi sai ce murta hatun sai ce bi aqiqati to kaga tunda ya faɗa ni ma da kai ma iya faɗe kenan sannan wa bi hadisi Salman ibn Adam kuma sun kafa hujja da hadisin Salman dan Adam sai kuma ma'al gulani aqiqatu tare da kowane yaro da aka haifa akwai dabbar aqiqar da ake so a yanka mai ina ka yi kuka ba ima da biyu to su ma kai ma kowa na dan kowane yaro shi ai dan sun fito a cikin da ya mutum biyu ne to kaga shi ma wata hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ma da guda ne a hakikat bari sai fa fi hadai da hadisai a cikin waɗannan hadisan guda biyu na fil hakika akwai lafazin hakika fadalla ala ibahati la ala al-kara sai wannan ya nuni ga hadassin amfani da kalmar bai nuni akan karhancin amfani da kalmar ba kafin waɗanda suka ce halas ne ka kira ta suna Afirka waɗannan na ɗaya daga cikin dalilin kana Abu Umar Abu Umar ya ce an ce Abu Umar a nan ibn abdul bar ya faɗa wannan magana cikin littafin shi na at-tamhid lima fil muwatta min al-akan min al-ma'ani wal asani a cikin juz'i shi na biyu shafi ɗari uku da goma shi ne ke cewa fadalla zalika ala al-karahati fil ilm sai wannan ya yi nuni ga karhanci a cikin suna mana karhancin yin amfani da suna ko lafazin al'aƙiƙa ba annabiƙa ba wa ala zalika katabal fuka wa ala hada katabal fuka a fi kullum amsali akan wannan masana fiqh suka yi rubutu a kowane zamani laysa fiha illa al-aqiqa lan nafika ne ne su malamin suka rubuta suka ce dai sahiha inda al'aqiqa ba komai za a kira ka da shi ba mana wannan dabba ba ta da wani suna sai aqiqa ba ma sai ka ce nasiqa ba sai yake gacce na shi ma halaccin yin haka to da ka babu wancan karhancin an kore kada ali إن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة wancan hadisi babu lafazi ko wani hukunci na karara da ke nuni ga karhanci cewa da annabi ce ni lalai duk da ku to ba ya ce ba a kama karara an ce to kar ku ce aqiqa ba a kalmar aqiqar dabba ce ta suna kalmar uku an gare wa iyaye wanda su ne suka yanka wancan dabba ta suna in ka ɗauki kalmar afiƙa ɗin da kalmar hukumin sukan koma su haɗe a asali nan ne dalilin nan ne silar tasowar abu kamar yadda bayanai suka gabata yace wa kazalika hadithu amr ibn shu'aib an abihi an tafi innama fihi ma ka'annahu kariha al-ithm haka kuma yake kamar yadda yake a cikin hadithun amr ibn shu'aib daga baban shi daga kakan shi innama fihi ma ka'annahu kariha al-ithm kawai abin da ke ciki kamar ya kyamaci dai amfani da sunan amma bai sarrafa kyamatar sunan ba sai koma zuwa ga wata kalma da ita a bar kyama ce kara wata sun yi tarayya da ita kalmar hakikar a asalin wakala man a habba ayyan tika wani ihi falliyan fa'al wani wurin falliyan suk duk wanda yake so ya yankawa dabbar shi a yanka wa yaron dabbar suna sai kira ta da suna nasika daga da ciki ne kiro wannan fi ayyan saka fadiyan suk wa ayyan suka fadiyan suk wanda yake son ya yanka wa yaron shi dabbar suna da sunan nasika a nan to fadiya ba ya aikata haka wani wurin fadiyan suk ya je ya yanka ita nasikar a matsayin dabba kultu malam sai yake cewa wannan hadisi shi ma bayani a kai shi ya gabata imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi alim abu dawud ya fitar da shi haka imam an-nasa'i ya fitar da shi haka al-imam jarrazzaq ya musannaf ya fitar da shi haka al-imam sahawi ma cikin al-mushkil hadisi shi na farko shi ma ya fitar da shi suna da hadisi ne shi ma ingantacce kulit yanzu malam ibn al-qayyim ya kawo mana maganganu guda biyu na malamai kaga yin wannan da ke mu sai shi wanda ana ta buga mashi kai a to dama mutum ba a gama karatu da shi ba ya tashi dole sai ana buga mashi kai shi ne dan a samu matsaya shin waɗancan bangarori guda biyu kowa ya ja daga kuma yana da dalilai to za mu iya ɗaukar maganganun waɗancan da na waɗannan wannan sun ce makaruhi ne cewa dabbar suna haƙiƙa wannan sun ce ba makaruhi ba ne ka iya faɗi yanzu dalilan da wannan ya dogara da shi tabbatattu ne dalilan da wannan ya dogara da shi tabbatattu ne akwai hanyar da za ka iya haɗa hadisan sai ya zama ba ka taka waɗancan ba dan kai amfani da waɗannan ko ba ka taka waɗannan ba ko ka wulakanta su dan ka kare mutuncin waɗancan sai ya zama duka hadisan guda biyu ka mutunta su kuma ka yi aiki da su a lokaci guda wanda shi ne suke cewa na kai wa'aula ne da tarbi in dai zai yi wuda ma a haɗa hadisai guda biyu da ake ga kamar a zahiri su ci karo da juna shi ya ta akan abin jayar da ɗaya akan ɗaya wanda da wani koma gefe ce to mu ne muna tare da ahalin karaha mu muna ga kawai a daina cewa shi ke nan sai ya ɗau zafi wiki da ma ce wani ma ɗan bidi a ne an bidi an tattabi saboda haka kaga abin da ya kai haka ba to shi da alimam ibn kai yake cewa kuntu sai na ce wa nabi wa hada abin da yake shi ke mai kama da wannan ma'ana abin da yake kini tsara ko mai kamanceceniya da wannan ikhtilafun fi tasmiyati al-isha'i bil atama sabanin da malamai suka yi wajen kiran sakar isha da atama shin ake kiran sakar isha da salatul atama shi ko ba la kira ba Nabi sallallahu alaihi wasallam dai ya ce salatu da isha ne ba atama ba amma ka zo da mai sama shahara da isha din shikenan wa fiha riwayatani a imani ahmad a cikin wannan magana na cewa ake kiran ita da haka ba ko kuma ake kiran ta ba akwai riwayoyi guda biyu da zalima Muhammad ibn Hanbal wa tahqiqu fil mawdu'i abin da yake tabbatacce a wuraren guda biyu ina ne wuraren guda biyu mas'alar kiran dabbar suna da hakika shin makaruhi ne ko ko sai dai ko ba makaruhi bane da kuma kiran sallar isha da haka ma yace karahatu abin da yake tabbatacce mana yana so ya faɗa mana haɗa hancin hadisan guda biyu abin da yake tabbatacce karamatu hijir li ismil mashruhi min al-ishaq wal nasiqa wal istibdad bihi ismul haqiqat wal atama yace abin da yake tabbatacce a wurin malamai yan keke da keke rabbaniyuna bayan Allah nazar magada annabawa suka ce kauracewa suna na shari'a kamar ka ce sallar isha kamar ka ce dabbar suna bisirata da nasika wani simlali jiki da canza waɗancan sunaye da wani suna ismil afirka wal atama sai ka ɗauko afirka a wurin nasika sai ka ɗauko atama a wurin sallar isha ita to abin da aka fi so waɗancan sunaye da aka ce su aka fi so a kira waɗannan ayyuka da su kamar da fika da isha madadin afika da atama to kamata yi wanda aka ce makaruri ne kan ka kaurace mashi shi shi shi aka fi so fa amma idan kana al-musta'mal wal ismu shar'i to kaga yanzu wata ita to yanzu kana nufin sunan afirka din bai tabbata ba ne sunan atama din bai tabbata ba ne ya ya tabbata tabbatuwar shi ma a hadisai shi ya sa wasu suke ganin ma ba makaruhi ba ne to shi ne ke ma da yake ka ya zo ga haɗa hadisan ba ɗaya in so samu ne dabbar sunan ka ce mata nasika sannan isha ka ce mata isha ba atama ba to zai yake cewa amma idan shi wancan sunan da aka ce shi makaruni ne kamar aqiqa kamar atama sai ya zama shi ma ake suna ne na shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi amfani da su walam yuhjar sannan yau da kullum na rayuwar musulmin farko magabata kama daga sahabbai ba su kaurace ma sunan ba an rika jin kalmar aqiqa a bakunan sahabbai an rika jin kalmar atama a bakunan sahabbai an rika jin waɗannan sunaye a bakunan tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wanda kuma zaka ce eh gaskiya haka ne an ji haka a bakunan sahabbai da dama zaka ga manyan malaman wanda suka tattara hadisai sun rika amfani da ita kalmar al-Imam Bukhari ba shi guda ya kulla inda ya kira ba a kitabu da aqiqa ba ma babi ba littafi ya kulla haka limamun nasa'i shi ma littafi ya kulla ya ce kitabu da aqiqa da sauran malamai da dama wanda kaga kenan waɗannan duka suna cikin magabata na gari kuma sun yi amfani da ita haka imam malik da sauran duk kusan manyan malamai in kabi za ka ga littafin su in har ba su kulla take da kalmar aqiqa ba to in ka shiga ciki za ka ga hadisan da suka ruwaito da wannan lafazi ko kuma in sharhi suke yi to lalle ne wuya su gama face sai ka wi ko ka gan su a rubuce sun maimaita wannan kalma ta na haƙiƙa to yace idan shi wancan sunan da ake so a ƙaurace mawa shi ma suna ne na shari'a wani yuhudar sannan yau da kullum na rayuwar magabata ta nuna mana ba a ƙaurace mace ba wa utlika al-ismu al-akhar ahyanan kuma sai zama ana fatar ɗaya sunan shi wanda aka ce alƙawarin cewa wani lokaci to fala ba asali zalika babu da yi duka kai amfani da guda biyu kaga yanzu kenan ya halitta da sai al-aqiqa ya halitta da sai an-nasiqa shi kenan mal da mana yake sai kawo kuma ne yace matsayar mafi yawan wa ala hada tattabi'ul ahadi da wannan sai ka haɗa hancin hadisan guda biyu mana ce wajen lahin taufiyi da wannan da da da Allah kurum da ke wannan matsalar malam Abdullahi Bakar Abu Zai Allah mutum sarki ya maka rahama shi ma ya tattauna ta da kyau har ya yi ma ishara zuwa ga wannan maganar da Ibn Qayyim ya faɗa marigayi Bakar Abdullahi Abu Zai yana da wani littafi dictionary ne ko ka ce mai encyclopedia qatu ya sa mashi suna mu'jamul malahin nafsiya qatan qam ko dictionary na lafuzan da shari'ar musulunci ba ta yadda mu rika faɗi ba in ka karanta littafin gaba ɗaya dai mu koma gefe da ke Allah ya Allah ya ce mana amma duk in bai sa ba mun koma ba zai wuya ga makaranta farko bai tafke ka ba to ma da shafi ɗari bakwai da wani abu a shafi ɗaya sai tattauna matsala ne matsaloli ne masu tarin yawa ana cewa kaza ko ko ba a cewa kaza to da ya zo a wannan littafin a shafi shi na ɗari uku da tasa'in da biyar littafin an raba shi biyu ne haka a shafi ɗaya don a baka karatun da yawa sai ce kalmar haƙiƙa ita zai tattauna shin ya halatta a faɗe ta ko bai halatta ba yace akwai maganganu guda uku da malamai suka yi maganar farko ya ce akwai maganar abu ubaida da imamul asmari suna ganin cewa asalin kalmar gashin yaro da ake askewa wani yana maganar me ake nufi da hakika magana ta suna ga shi yanka a zo a yanka shi ne hakika wasu kuma wasu ta abin da ake nufi da hakika ita dabbar da za a zo a yanka ta to sai kuma malamai har ila suka sake sabani zuwa maganganu guda uku wajen shin ya halatta a kira dabbar da hakika ko bai halatta ba masu maganar farko suka ce makaruhi ne saboda an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam game da hakika sai ce la uhibbu al-uku ishara zuwa ga wancan hadisi na Abu Talib ana bi da annabi masu magana ta su ne wanda suka ce halatta ne ba ma ba wani karhanci a tattare da shi sun kafa hujja da hadisai da yawa da gaskiya akwai hadisin saboda da muke ishara al-gulam murtahanun bi aqiqati masu magana ta uku suka ce matsayar da ibnu al-qayyim din nan ya tsaya ita ce matsaya ta uku shi ma bakar Allah in dai da ake ce gaskiya ta ji wata matsaya ce ta matsaya ta uku idan har kalmar aqiqa a yankin da kake rayuwa musulmin da kake cikin su suna amfani da ita kai ma ka sa rigarsu ka faɗa yayi amma in ba su amfani da ita to karka kawo rigima ka kawo wata ita ka ce da sikar da suke kare abin kenan ba inda za a yi rigima ta kan wannan kalma sai wannan ita ce matsaya ta duk to shi ne malam fakar abdullahi abu zai ba ya kawo waɗannan maganganu sai ya ce kulut ni ma sai na ce wani a sai ya kawo maganar ibnu jayyid din na kultu wa nawiru hada ikhtilafun fi tarkibi da isha'i bil ataba to da ya je ƙarshe shi ne ya tattara matsalar yake cewa shi abin da yake ga yaji wannan matsayar da mala ibn al-qayyim ya tsaya a kai da ita ce matsayar da ta fi dacewa a tsaya a kai to da ka in yankin ku ana amfani da kalmar atama to sai ka ce atama a wani sassan isha in kuma isha ake cewa ko ka ce isha ba sai ka ce atamar ba ba in kuma yankin ku ana amfani da kalmar nasika to zai ka amfani da kalmar nasika ba sai kuma ka ce afika ba in kuma yankin ku akikar ta fi shahara kuma yadda yake mu a nan yankunan mu kawai sai ka ce kalmar akika ba wanda zai ce kai makaruhi in ya ce yaya sai ka ce muke je ce maganar da ibn al-qayyim ya faɗa cikin tufatul mawdu to wannan shine abin da malai tattara a fasali na shida sai fasali na bakwai الفصل السابع فصل نبقي في ذكر الخلاف في وجودها واستحبابها وحجج الطائفتين game da sabanin da malamai suka yi cikin wajabcin dabbar suna da mustahabbancin ta wannan bani na da muhimmanci zai zo su za su so a ce wajibi ne don su kafa kusa akan wasu da ba a yankawa ba ko kuma ya gwazo akan wani da yake wani kuma zai so a ce mustahabbi ne dan kawai ranar suna ya san siyo falamrin shi na ɗari biyar da hamsin ya ba da ya ko shi ma ya ɗan taɓa ya ce da ma kin ga an ce mustahabbi ne kuma kin ga halin da ake ciki to da aka fa sabarun jamil wallahu ta'ala ala ma ta ciki to an yi sabani shin wajiba ce ko ba wajiba ba malam nan ya taƙaitu a kan maganganu guda biyu sun mun shiga ciki za mu ji magana ta hukuma kada ibn al-munzir ibn al-munzir yake cewa ikhtalafu fi wujudi al-aqiqa sun yi sabani game da wajibcin dabbar aqiqa sun yi sabani shin wajiba ce ko ba wajiba ba me yasa yake sun yi sabani saboda hatta malamai na mazhaba sun yi sabani akwai wanda suka ce wajiba ne kamar al-hasan al-basri haka dai daga cikin tabi'ai ne a mazhabar shi yankan dabbar suna wajibi ne kamar da zai kawo ana ko da mutum ya girma aka an karar da shi baban shi bai yanka mashi ba ya zama tilas ya nema kuɗi ya nema dabba ya yanka haka kuma a matsaya ta allai su ibnu sa'ad shi ma ya kan cewa wajibi ne haka abu dinan haka dawudin wahiri shi ma ya tafi kan cewa wajiba ce in ka bibiyi maganganun Sulaimanul Khassani mai ma'alimus sunan da sauran littafai maganganun su suna nuna shi ma yana goyon bayan cewa yanka dabbar suna wajiba ne. Suna ka ai mutum haihuwa ya fi wallahi kaga dai ba za mu ce yi su kire ma san za a haihu ba. Ina ga wannan ba ko duniyar ƙananan yara ko duniyar ɗan tsaki ba za su gaskata mutum ba. wace baka san za a haihu ba ko da to shi ke da tare cewa kai an haifi yaron ya koma ba kai zaton haka ba ba to wannan kaga za a iya yarda da kai amma dai ciki wata tara ina ko dubu biyu kake ajewa duk wata insha Allah dan bunsurun sha takwas yan akuyar dubu sha takwas suna gama da ne sai yanzu kila sun fara sauka ko to insha Allah za su yi kayan to kaga yi irin wayannan suka kalla da kuma wasu dalilai da ke nuni kan gaskiya hakika fa wajiba ne mara ke to Allah ya sa mani game da wajen cinta fa kana fa'iba wasu suka ce wajiba ne yanka dabbar hakika wajiba ne daga cikin hujjojin su malukula ne hakika kowane yaro akwai yankan dabbar hakika da aka dorawa iyaye wannan hadisi ne da Imam Abu Dauda da Imam Tirmidhi suka fitar da shi mala albani ya inganta wannan hadisi a cikin irwahu na fali suna kafa hujja da wannan hadisi kan wajabcin yankan dabba ta suna da yana nabi sallallahu alaihi wasallam amara da zalika wa amruhu ala al-fardi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan cewa mutum akan cewa amma mutum haihuwa yanka dabbar suna ma da yake wa amruhu ala al-fardi kuma idan annabi ya yi umarni wannan umarnin wajibi ne in an ce umarni shi ne sanabu da fiye ala jihati lissa ilahi a nemi kai wani abu kuma ta fuskar an fi karfinka ana samanka yanzu in bawa ya ce ya Allah ka saukar da ruwa haka fa umarni ne ba ba wannan waye ke roƙon waye na ƙasa ne ke roƙon na sama addu'a kenan idan aboki ya ce ma aboki me koma kaga umarni ne ba umarni ba ne wani umarni ya bashi amma ba ce mai umarni sannan ba roƙon shi yake ba addu'a ba ce ba bara ba ce tsara da tsara ne irin wani na ce ne ilin ce ma ne tsara ne ya ne tsara ya mace abu ba da haka ce ni kike umarta a baka san yare ba in har ka faɗa haka baka san yare ba fada su ce ɗan to ka gani ko ya ma fara roƙo na baka san yare ba roƙo ba ne na ƙasa ya umarci na sama sunan shi roƙo na sama ya ce ya ba wa na ƙasa umarni to shi ne umarni ta hakika tsara ya ba tsara umarni ita ce ma ce suke taimaki ga wata wasu yana a fassara shi ba amma dai su suna taimaki tsara wannan cewa umarni idan ya fito daga Allah ko manzon shi yana nufin wajibi za ka samu cikakken bayani a littafai na usulul fiqh kama tun daga ar-risala ta al-Imam Shafi'i da al-Ihkam fi usul al-ahkam ta al-Alibi da sauran waɗannan duka suna ishara zuwa ga cewa idan Allah da manzo suka yi umarni kuma ba a samu wani dalili da ya kauda wannan umarnin daga wajabci zuwa mustahabi ba to shine abin da ya zama wajibi amma to da za su iya umarni sai umarnin ya zama ba na wajibi ba ne na sunna ne ko na mustahabi ne da wani lokacin ma Allah zai ke yin umarni sai umarnin ya zama halal ne ma wa idza halaltum fasad ya ku alhadai in kun yi tahallili ku je ku yi farauta yanzu shi ke na sai kuma aikin hajji da ke to alhadai saura a wani ne biya ya su arfa ya ci wane ne menene ya dace a yi farauta to ka iya garin kuma sai a ta abin da ake nufi wa idza halaltum jada lakum an tasfas in kun yi tahallili ya halatta ma ku iya farauta ita farautar an hana masa ita da farautar da kuka yi harama to ma da yake cewa tun da annabi ya yi umarni da a yanka wa duk wani abu haihuwa tabbar afika to wannan umarnin ya zama wajibi ma da yake rawaina an da hasan al-basri yadda kuka da fi rajulin lam yu'aqqan har ruwaito daga da hasan al-basri kaga dan da ta bayani ya gabata da ma yana ɗaya daga cikin masu fahimtar cewa yankan dabbar afika wajibi har ruwaito da gare ya ce ma wani mutum da yau da kullum da tarihi ya nuna sadda aka haife shi mahaifanki ba su mai da hakika ba sai alaƙar da basir ya ce kana ya hukku an nafsi kai ku faɗa ma wancan mutumin sai yawa kan shi hakika lallai ya ce ya tara kuɗi ya sai dabba in kuma yana da su ya kamo ɗaya a garke ya yanka da sunan dabbar hakikar da iyayen ba su miki ba wa kana la yara an jariyin da hakika to ga wata magana da ibn al-qayyim ya shigo da ita wata tana nuni ga kamar ya so ya kafa mushi wata kusa sai ta ma kar ku manta shi ba al-hasan al-basri nan shine yake ga amma ba dole bane in haifa maka mace kai mata akida wannan kusa ce kafa mushi kenan al-hasan al-basri da yake wajibi ne yankan da farakida ga namiji kawai to yanzu kamar ibn al-qayyim yana so ya to ne mutum ta yi wa malam alhassan albasari ita kuma ya ware ta bayan kamar a nasoshin hadisan mu ba ya ga ce banda mata ba gulam aka ce ko dan ce gulamatu aka ce gulam na miji da mace duk ba su shiga ba to sai ce wa kada la yara ala aljari ya akida kada wa ruya an buraida an ruwaito daga buraida annan nasa yu'raduna yawmal qiyamati ala al-aqiqati lalle mutane ana bijiro da su a ranar alkiyama gwargwadon yadda aka yi masa hakika da ce gwargwadon yadda mahaifin mutum ya kula da hakikar shi ya yi da mai kyau ya yi da babba ya yi da mai mai in namiji ne ya mashi guda biyu in an zo da shi in an zo bijiro da shi a ranar alkiyama haka za a bijiro da shi da waɗancan kwalitin din in an mace da kafin zuru wani dan burkuru mai corona a yi wa tsalla wurin da ba ka gobe duro haka za su yi wuce rikon mana ga shi nan ne ba ya ba mallasa to ya ce kowane mutum ana bijiro da yi shi ne a ranar alkiyama a adal aƙiƙa gwargwadon yadda aka yi mai aƙiƙa kama yuradu na adal salawati na kam kamar yadda ake bijiro da su akan salloli guda biyar kowane mutum gwargwadon yadda ya salloli biyar ka gwargwadon irin sakamakon da zai samu gwargwadon yadda aka yi mashi afiƙa gwargwadon yadda za a jiro da ayyukan shi da sakamakon shi a farfajiyar alkiyama kenan mutum zai yi haɗuwa da abun kunya cewa ga dabbar aƙiƙar na ake mai wannan ba wanda aka yi mawa ke to ba ma ba duka da wanda ba yi mawa ba kama wannan hadisin bai tabbata ba ita zama yi gagara haka ko bai tabbata ba sai kuna abdulbar ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi na at-tamhidu da ba da muwaffa min al-ahmani wal asani a juz'i shi na juz'in shi na hudu shafi dari uku da sha ɗaya ya kawo wannan magana ya sake kawo wannan magana a cikin littafin shi a listar shi amma dai ana iya hadin hadisin bai inganta ba har ma ibnu hajar a cikin fasul bari juz'i na tara shafi ɗari biyar da goma sha biyar ya faɗa wata magana lokacin da ya kawo ya magana a kan wannan hadisi sai ibn hajar yake cewa wa akhraja ibn hasmin an burayda al-aslami ibn hasmin a cikin al-muhalla kenan ya fitar da wani hadisi hadisin yana isharar zuwa ga wannan hadisi na burayda al-aslami cewa innan nasa yuraduna yawmal qiyamati ala al-haqiqa kama yuraduna ala salawat al-khams mutane nan lafiya za a bijiro da su gurgudan hakikar su kamar yadda ake bijiro da su gurgudan sallar sai ibn hajar ya faɗi wata magana wanda ke wuce hadisin gaba ɗaya sai ce wa hada nausa bata sai kaga wannan hadisin da a ce ya tabbata to inna hu lam yasbut kenan hadisin rusasshe ne ba a hujja da shi yace la kana qawlan akhara yatafattaku bihi man kana bi wujud al-aqidah yace kaga da hadisin nan ya inganta to madan da ya zama wata tabbuci ya yawo ce da waɗanda suka ce hakika wajibi ne za ka yi kama tun da bai inganta bai zuba hujja ba ce za ka yi gini ne da tubalin toka sai ce kai bayan wannan magana da ba ta inganta ba ma akwai wata mai kama da ita da aka faɗa ka da ibn hazmi ibn hazmi yake cewa mislu wa an fatima bintul husayn daga ciki na ko daga dalilai masu kama da wannan akwai wani asari ko wata magana da fatin daga fatima yar husayn itilaki duba mahalla na nuna hadar juzi na bakwai shafi dari biyar da ashirin da biyar a cikin ita wannan hadisin zamu yi da mutunai da ya tabbatar da gaskiya fakultu ibnu buraida sai da cewa ibnu buraida wa kana wa man afita to menene afita nan kana yace al mawludu yuladu fil islam yanbaghi an yu'affa duk wani abun haihuwa da aka haife shi a tsatso na musulunci to ya kamata yambaki ya kamata ko yambaki ya wajaba kai masa hakika to da su suna tare da wancan hadisi suna ga ya tabbata ka kake da hakika a wajen su wajiba ne wa kana abu dinar abu dinar yake cewa al haqiqatu min amri al muslimina alladhina kanu yakrahuna tarkahu da ga bayani ya gabata abu dinar na ɗaya daga cikin malaman da ke ganin hakika wajiba ne sai ke cewa ai hakika min amri al muslimin yana da cikin al'amarin musulmi alladina kanu yakrahu da tarkahu akwai inda yazo allazi kanu yakrahu da tarkahu al'amarin da musulmin ke kyamar a ce sun bai kenan yana ishara zuwa ga cewa in har yanzu a zuciyar musulmi ba wannan damuwar an taɓa wasu shekaru a baya in aka yi mutum haihuwa bai iya yanka dabbar hakika ba har zai ji kunyar shiga cikin mutane har kunya zai rika za ka yana dan tare tare da mutane saboda za a miki dariya za a raina mashi waye kuma za a goranta mashi kuma za a goranta ma yara matar shi ma kila ba dama ce rawar gaban hanci a cikin yan uwanta mata yanzu nan a gwaba mata an zo fatan suna ta cika ruwa zai ce to ai ba mamaki ahali ne don haihuwa gidan ba a hakika ko yana ya ɗauki wani abu sai ce to ku ku daina mamaki ai ba yana hakika ba to sai yanzu aka yi mutum haihuwa duk yadda zai zuba goshi da faɗi tashi sai ya yanka wa yaran shi to da ka sai zamana kuma ina ga wannan a ƙasar Hausa ma da haka ne daga zuwan da aka haifa shekara ashirin ko wanda bai hakika ba ba za ka rance ba don illa ba za a hana ba za sai an samu hana rantsuwa to amma dai mafi yawa to amma yanzu abin ya tukurkuce a ƙasar Hausa ba haushe ya lalace ya lalace za ga da fasiriyar waya kwanan nan ta fito dubu sittin sai dangwala ya ce na shafa ya ce wallahi an mai mu amma ba abu suna to wayar ba ka ba mai raguna ka gani bai ba ka ne ba har da kudin man gyaɗa sai ka samu rana ko kuma sai shi da wata fankakken ce riga kamar ya raka wani rabin ma har a rika ko shi ne wani rabin da ko mai shi da abin hawa kun kare ne amma mun yi wanda ya yi ta ba babu sigar da zai dawo ne ce kai an yi mutanen mu ne ta ce mace in mutanen mu ne musulmai ne suka lalace to abu zina ce yana ga al'afika ta taɓa zama a cikin mutane al'amarin da ba a iya barinta. kowa duk wanda aka yi mahaihuwa za ga ya caji ya yi wannan hakika kada yake wa rawaina an al-hasan al-basri annahu qala an ruwaito mana ko wa ruwina an ruwaito mana daga al-hasan al-basri annahu qala al-haqiqatu 'ala al-ghulam wajibatun yawm sabi'i yanka dabbar hakika wajiba ce ga kowane yaro da aka haifa maka namiji ko mai nan yana nufin namiji a fahimta irin taki yau a tabi'i ranar bakwai ne shi a yini da bakwai wajibi ne ko baya san yadda zai ya nemo dukiyar da zai sai dabbar suna a yankawa yaron shi cikin nan ba wata da yake haihuwar shi ba ba ji ba ba uku ba sauran al'amura duka mutum ya wuce idan ta zo haihuwar da za ki ta mata aiki sai ce ba za ka ba na yi ba ga na ka kuku da ka samu duk da Muhammadu Sani ibn Al-Husaini ne yin magana mai kyau a nan da aka tafi yake ne zai ce game da wajen cin abin nan hukuncin Afirka yace to kaga dai mutumin da zai da shi ba za mu matsa ba shi sai ya siya ba amma dai duk mutumin da yake da hali ko da a daidai lokacin bai da kudin saye amma kamar ma'aikacin gwamnati sai aka yi masa haihuwa a tsakiyar wata goma ga wata aka yi maka haihuwa kaga lai suna shi da sha bakwai ko kaga ya bai salari ba amma kai ka san wannan salarin ko mutuwa sai sai yanki Isra'ilu kawai dai musu kawo a ce Abuja ba ko jibril ila ta kowa ya wasi to da ka yanzu kai yake cewa addin da ke kanka shi ne ka ci bashi in ko har ka nemi bashi duk fatan garin ku aka hana ka baka da hali in sha Allah in kuɗi an nuba su za ka ba kayan kuɗi an nuba su ba ka to ka je kun jira gunan can bane ba ka ai zai wuya ya ba me yasa ba zai ba ka ba ana sallah ba a magana wato yana so ya ce maka na taɓa ci ban biya ba shine ana sallah ba a magana kuma gaskiya in ana sallah ba a magana in sai rikin mutunci ba ka koma ba kamar ni ka kiyaye to yace sai ka ne ka ci bashi haihuwa sai bani gobe suna kuma ka bai wuce shi daga wata sai za a za a yi a bani akuya daya sai ka sai baina baina irin ta marasa hali amma kuma kuka zo cin bashi gudu na wani rago na tafiya sun ka ce za ka yi biya ku a kuma in ka yaga ka yi tsawo ka wuce wuya da yake cewa sai ka ci bashi sai ka yanka da faraki da kaga kamar yana isharar zuwa ga muhimmancin da take da shi cewa in dai da abin da za ka iya biya dan nan gaba ka dan toka ci bashi yanzu amma mutum haihuwa ki ka mishi duk dalan gani sai ni ta shiga bashi to za ka kanta kai kan kan boda to kaga shi ma wannan zai iya cin bashi zai iya cin bashi sai ya ce wallahi ga shi an mana haihuwa ya ta mana kana da baki ka to a nan sabi da take kamar bayan gari da wallahi wani tsare-tsare ne ba a jin da yake wannan hakikar muhimmanci ka yi hakikar sai ka koma gefe ka ya Allah kai ka wasuli da wannan ibada ya Allah kaza kaza kaza ka biya min bukata da ma kin ka muku ba za ta yi biyan maka bukata ba shekara nawa kana ta daga mata ta hayi kuma kullum ya ba an gwaya da baka san ko ba duka ga kuma bun Allah kila Allah ya kayar da kai ka hayi amma wannan ne ba zai ayar da ke ba da yake cewa وروينا بأن أنا حكة عن الولاد واجب في يوم السبيل وقال أبو عمر ابن عبد البر kamar yadda ke cikin aktabi a wancan juzuki da hudun sha biyu ɗari uku da goma sha ɗaya zuwa abin da kai da sha biyu ya ce wa mafi da ku da ulama amma sabanin malamai biyu wujuriya game da wajibcin aqiqa fa wajibu ahadin wajiri a fa dhahaba ahadin wajiri ila anna aqiqata wajibatun farda yan zahiriya su daudin wajiri su na azami da sauransu sun tafi kan cewa aqiqa wajiba ce farin lafila minhum daud wa ghayru daga cikin su akwai daudin wajiri da wani قالوا سكت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر بها وأمن بها domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma da ita kuma ya yi da ita ya ce jama'a an muku haihuwa ku yanka dabbar suna kuma an mashi shi ma an ga ya yanka wa kala yata al-gulam muttahamun bi haqiqati wa ma al-gulad haqiqati kowane yaro da ke nan ne ne da haqiqar shi sai mata haqiqa zai dawo da'ira ta cin gajiyar mahaifin ko wata ma'ana da cikin maloli wa ma da kula ne a cikin kuma kowane yaro da cikin da ake kare wa kana kuma da yace ana da jari ya ci sha kun wa ana da kula ne ta ta ne wannan zai iya barka da yake nan da maganar hasan al-basri cewa ba a wani yace ga yaro ne ga mace a yanka mata dabba guda daya maza kuma a yanka miki kuma a yanka miki dabba guda biyu ka ina da kuri an ka yi wani soja aka haifa ya ce ba za mu gane soja ba da yin sarakuna biyu ونعو هذا من الأحاديث ولمن تبسم حديثه وكان بريدة بريدة الأسلمي يوجبها ويشبهها بالسلام هنا إن كان صاحب وسط حديث عندما نهز كتبه إن ذنب سوى لا تجروا لا أيكم لا تجروا لا بسم ولا حقيقة ولا يكون هذا الكتاب هذا لا يتفت تلسيك المتاتم hujjar bai tabbata ba amma dai shine hadisin yana da hakika wajibi har ma yana kwatanta ta da sallah وكان الحسن البصري يذهب الى انها واجبه الحسن البصري فيما ياتي كتشيوا وان الحقيقه واجبه الا الى انها واجبه عن فلان يوم السبعين واجبه تجاه وتجي رانا بقيه فان لم يعف عنه عف عن نفسه in bai yanka wa kai shi ba to shi kenan zai yanka a in ba a yanka mashi ba to zai yanka wa kai shi ya ce haka ya kamata ko haka ya waje ba wannan maganganun da ma da ya kawo nan maganganu ne na sabani kenan masail ne filadiyya akwai abu ya'ala yana da wani littafi ne mujallabe guda biyu ya sani suna kitabun tamma bima sahhatir riwayatayn was salati wal arba'i an al-imam wal muqtar min al-wajhayn an ashabi al-arani الكرام sun littafi kenan ya ce kitabun tamma littafin da zai cika maka abin da ya dame ka ko inda kake da nasasu liman sa a jirri wa ya kai wa salat game da matsaloli da suka zo a riwayoyi guda biyu ingantattu ko uku ingantattu ko huɗu ingantattu amma malamai sun yi sabani sai ce zai zaɓar maka abin da ya fi dacewa daga fuskokin guda biyu to a juzikin shi na biyu a shafi na ɗari biyu da talatin da biyar ya tattauna a kan wannan matsala ce ya tsada farkar riwayar fil haƙiƙa a matsala ta hamsin ke cewa malamai sun yi sabani game da hukunta haƙiƙa har iya wajiba wakin wajiba ce ko ko ba wajiba ba a ala riwayatai riwayoyi guda biyu kamar da lokaci ba zai gwamma a ce mu ji sauran bayanan ba na tsaye abin da malamai suka gabatarwa shi ne matsayar waɗanda suke ga dabbar haƙiƙa wajiba ce in ya so na da kai madarasin gaba sai mu tashi daga maganar da annaitu ibn sa'ad ya faɗa da kuma sauran matsayin waɗanda suke ga abun da ya kai nan ba ba wajiba ba ce amma dai sunna ce da ahadu sunna ba zai barta ba wanda ga dai kuma sauran irin zai a ce abu su zama wajibi irin abin da za a ce eh ba dole ba ne amma dai dan hadar ba zai iya bari ba bayan an karfe an baka da damu kenan an karfe sai hannun kuma to saboda yin lokaci sai mu dakata nan nan da kai mu darasin gaba sai mu zora daga inda muka tsaya inda yake na daidai Allah ba lada cikin yake Allah ya ce سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم